يجدني الصيف إذ ما نويتها والشتاء يتكي حر وجهي الحر والبرد وقد عز من لظى الاتقاع دكت زرعا مما جنيت فيومي قمطرير وليلتي درعاع وتذكرت رحمة الله فالبشر لوجهي عنا انتحى تلقاع فألح الرجاء والخوف بالقلب وللخوف والرجاء إخفاء ساهلا تعسى إن ضعفت عن الطاعة و... عن الطاعة واستعصرت واستعثرت بها الأقوياء إن لله رحمة وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء فابق في الأرج عند مقلب الذود ففي الأود تسبق الأرجاع لا تقل حاسدا لغيرك, لغيرك هذا أثمرت نخله ونخلي أفاء وأت بالمستطاع من أمل البر فقد يسقط الثمار الأتاء وبحب النبي فابق رضا الله ففي حبه رضا والحباء يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضرت بحاله الحوباء يدعي الحب وهو يأمر بالسوء ومن لي أن تصدق الرغباء أي حب يصح منه وطرفي واصل للكرى وطيف كراو ليت شعري أذاك من أظم ذنب أم حظوظ المتيمين خضاو نعم أم حظوظ المتيمين خضاو إن يكن عظم ظلتي خج برؤياك فقد عز داء قلب الدواء كيف يصدى بالذنب قلب محب وله ذكرك الجميل جلاء هذه إلتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء ومن الفوز أن أبثك شكوى أن أبثك شكوى هي شكوى إليك وهيك وهي اقتضاء دمن دمنتها مدائه مستطاب فيك فمنها المديه والإكساء والإكساء منها فيك منها المديه والإصغاء قلما حاولت مديحك إلا سا مديحك مديحك إلا سا عدت حميم ودال وحاء حق لي فيك أن أساجل قوما سلمت منهم لدلو الدلاو لدلوي لدلوي الدلاو نعم
إن لي غ- إن لي غيرة وقد زاحمتني في معاني مديحك الشعراء ولقلبي فيك الغلو وأنا للساني في مديحك الغلواء
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar juma'a a shida ga watan rabi'ul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil wara wanda aka fi sani da alhamziya wanda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta muna roƙo allah ɗauke sarki ya yafe masa ya gafarta masa kurakuransa wanda wannan darasi shi ne darasi da goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka a wanda satin da ya gabata mun tsaya a shafi na talatin da biyar da yake bayani kan abin da ya shafi wato tafiya abinda ake kira arrehila tafiya domin saduwa da masoyi ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah karan kansa to yayi bayani akan halaye na matafiya cewa mutane suka su kashi biyu lokacin da za a tafiya wasu za ka ga sun fita da wurori wasu za ka ga tun cikin dare za ka ga sun kama hanya tun kamin gari ma ya waye da ko da gari zai waye sun riga sun kama tafiya wasu kuma za su ce a su sai gari ya waye za su zauna a baya da zaman bayan shi zai sa a bar su a baya to haka mutane suke wajen ayyuka na alkhairi wani za ka ga aikin da yake yi bai taka karaya karya ba sannan kuma akwai jinkiri akwai atta'akhur game da ƙoƙarin aikata wannan aiki ɗin wani kuma da an ce aiki kaza na alkhairi ne to zaka ga gaggawa yake yana ƙoƙari ya riga kowa to shine ya ci gaba da takhayilin wannan arrahila ɗin wannan tafiya ɗin ta mutanen kirki yake siffanta ta da cewa rihilatun wata irin tafiya ce aihiya rihilatun laka rihila sai ya zan khabar mubtada din sa mahzuf muqaddar bihiya hiya rihilatun ita wata tafiya ce wadda wannan tafiya a as-sayf shita lokacin zafi da lokacin sanyi in an ce asaif shi ne lokacin zafi lokacin bazara kenan in an ce lokacin in an ce ashita shi ne lokacin hunturu lokacin da ake tsananin sanyi to yannan lokuta guda biyu ya ce lam yazal bai gushe ba wayannan lokutan guda biyu wannan akwai abin da ake kira at-tanazu' fi nahwi shine a kawo amil kwaya daya sannan a kawo masa ma'amulai da yawa kila ma'amuli ko biyu ko uku wanda haƙƙinsa a kawo masa ma'amuli ɗaya amma idan aka kawo masa ma'amulai suka haura ɗaya suka kai biyu ko zuwa ga haka to sai akan kira wannan da attanazo su wa'annan ma'amulai ko wani yana jayayya da cewa amil ɗin ya yi aiki a kansa saboda haka da asaifu da ashita dukansu ma'amulai ne amil ɗinsu shine lam yazal yufanniduni yufanniduni shine amil ɗinsu to shi da ya ce a lokacin zafi da lokacin sanyi bai gushe ba yufanniduni yana karyata ni duk da na ce ɗin zan yi tafiyat to amma kuma waɗannan lokuta suke karyata cewa ba da gaske da ke yi ba suke tabbatar da cewa ba da gaske da ke yi ba don da da gaske da ke yi to da an fita tare da ni in sanyi ya zo zan ce a ai tafiya ba ta da daɗi lokacin sanyi zan jinkirta sai lokacin zafi in kuma zafi ya zo zan ce a a tafiya lokacin zafi ba ta da daɗi zan jinkirta sai lokacin sanyi to haka da ke yi har lokaci ya riga ya wuce har matafiya suka riga sun gama wucewa gaba ɗaya ni ina nan shi ne ce izama na waituha a duk lokacin da na yi niyyar zan yi wannan tafiya ɗin to wayannan lokuta guda biyu as-sayf wa shita suke karyata cewa ba haka bane saboda at-tafnidu yakan zo da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anoninsa shine at-takzib kamar fada annabi yaqub yake cewa inni la'ajidu riha yusufa laula an tufanniduni eh ma'ana ba dan ku karyata ni ba sannan yakan zo da ma'anar tadhifur ra'ayi shine rauna na tunanin mutum a nuna tunanin mutum yana da rauni to shi yasa suka fassara da laula an tufannidun ba dan ku wawantar da kwakwalwata ko hankalina ko tunanina ba ba dan ku nuna cewa hankalin wannan tsohon ya samu matsala ni fa la'ajidu riha yusuf ina jin kamshi kamshin yusuf to amma idan na faɗa kai tsaye za ku ce kai tsohon nan ya rikice da yawa to duka lafazin attafani da yana ya ɗauka ko attakazib ko tadayifin ra'ayi a raunana ra'ayin mai ra'ayi ko hankalin mai hankali to shine yake cewa waɗannan lokuta guda biyu suna ƙaryata cewa ba da gaske nake yi ba na duk lokacin da na kulla niyyar zan yi tafiyar zan fito a tafi tare da ni sai in dinga nawa ina jinkiri ce ai zafi ne tafiya lokacin zafi ba ta da daɗi ai zan jinkirta sai lokacin hunturu in kuma hunturu ya zo kuma zan ce a tsayi ya yi yawa tafiya ba ta da daɗi yattaqi hurru wajhi al-harra wal barda yace hurru wajhiya eh tsakiyar fuskata ko kuma faɗin fuskata hurru shai shine cikin abu haka ko gaban abu tsakiyar fuskata ya taƙi yana jin tsoron alharra zafi walbar da kuma yana jin tsoron sanyi in lokacin ashita ne sai in ce a ni ba na fitowa saboda kada sanyi ya aibata in lokacin asaifu ne zan ce a ni ba zan fito ba saboda kan zafi asaif kan zafi ya halaka ni me yasa saboda fuskata wai tana jin tsoro menene kada zafi ya same ta kosai shi ma na an sake samun attanazo tsakanin alharra wal barda da fi'ili yattaki yattaki alharra wal barda harru wajhiya harru wajhiya shine fa'il alharra wal barda kada shi ya mafulai guda biyu wato fuskata tana tsoron zafi ko sanyi waƙad haƙiƙa alhali azza alittika kiyayewa ya buwa ya gare ni min laza daga wutar laza gashi na iya kiyaye kaina na iya kiyaye fuskata daga zafin rana da sanyin hunturu amma kuma ban iya kare kaina daga zafin laza ba tunda ina nan ina aikata abin da zai wajabta min laza ne to me aka yi idan ka iya kare kanka daga zafin rana ko sanyi to ya kamata a ce ka iya tsare rayuwarka da kuma abin da ya shafi wuta ta jahannama duk zar'an zuciyata ta yi kunci sosai ma'ana ta cika da damuwa ba na jin daɗin komai mimma janaitu daga abin da na aikata na laifi na kasassaba fayaumi sai yini na ya kasance ƙantarirun mai tsanani ba na jin daɗinsa gaba ɗaya walailati dare na ta kasance da ra'au mai tsananin duhu in safiya ta waye to ina ganin yini nan sai in gan shi da wahala in gan shi da tsanani in dare ya yi duk haske na wata ko na tauraru amma ni duhu nake gani sakamakon miyagun ayyuka ne saboda dama an ce ayyukan zunubai wato sukan sabbaba ma mutum alwahsha shine rashin nutsuwa komi duk abin da ka tara inda sabon allah ka tinkara gadan-gadan to za ka gaba ka da nutsuwa baka cikin kwanciyar hankali to da haka abin da ya kamata a ce an ji daɗin shi kai ba daɗinsa za ka ji ba to amma duk da haka ya ce ban ɗebe tsammani ba duk da kasancewa ta ina mai laifi ina mai kasasaba ban da bai tsammani ba wata zakartu rahmata Allah sai na tuna rahmar Allah cewa Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da cewa rahamarsa to wasu ya ci kulle shai ta yalwaci komai sau haka ba na ɗaya tsammanin ba zan samu rahamar ba ba zan samu gafarar Allah ba subhanahu wa ta'ala sai ce falbishiru sai farin ciki liwajihi ya tabbata ga fuskata annantaha duk inda fuskar ta nufa duk inda fuskar ta fuskanta ya ce to tilka'u tana haɗuwa da wannan farin cikin tana haɗuwa da wannan farin cikin duk sanda na tuna da cewa ai duk laifin mai laifi zai iya yiwuwa ya haɗu da rahamar Allah to kuma duk waccan damuwa da wancan kunci da wane ne da wahalhalun yini da duhun dare duka sai suka yi ayi duka sai suka yayi me yasa saboda fuska ta ta waye gari tana ta yalo tana ta farin ciki tana murna da ka kalle da ina cikin jin daɗi wanda farin cikin fuska alama ce na cewa zuciya ma na cikin farin ciki to shi da yake cewa farin ciki ya tabbata shi ne albishiru bi kasril ba liwajihi ya tabbata ga fuskata annanta duk inda fuskar ta fuskanta tilqa'u takan haɗu da wannan farin cikin fa'alahar raja'u sai ƙaunar rahamar Allah ta naci ma'ana ta tabbata ta dawwama na samun rahamar Allah wal khawf haka tsoron azabar Allah shi ma yanna ce ya tabbata bil kalbi ga zuciya wato sai na zamo akan matakai guda biyu ina ƙaunar rahamar Allah sannan ina jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyata sai ce dama kuma wa ihfa'u aina cewa ta tabbata lil khawfi a wajen tsoron azabar Allah war raja da kuma fatan samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala dama shine matakin bayi salihai na kwarai waye da una na ragaban wa rahaba haka bayan kirki suke suna bauta ma Allah tsakanin wannan matakai guda biyu tsoron azabar Allah kwaɗayin rahamar Allah to haka ake so duk laifinka kada ka ɗauka cewa ai kai ya za a yi Allah shi ya fi kai an ko ina samun aljanna karka yi wannan sannan duk aikinka na kwarai kar wannan ya ruɗe ka kaji cewa kai ka riga ka taki ai kai ba ka da matsala ai kai ba kai ba wuta a'a sahila ta sa in da'ufta an ta'ati sahi ya kai aboki ɗalinsa daga sahibu ne sahibu ya sahibi to aka ƙaddara harfin nida shine ya sannan kuma wannan ana kiransa a tarhim a babin nahau shine hasfu harfin akhiri min al-ismi a shafi harfin ƙarshe na suna a lokacin da harafin kira ya shige shi to shi ne ce ya kai aboki la ta'asa kar kai bakin ciki in da'ufta an an ta'ati idan har kai rauni akan yi wa Allah da aiki kaza baka samu kaya ba aiki kaza baka samu kaya ba na alkhairai alkhairat to kar kai bakin ciki akan wannan akwai yiwuwar rahamar Allah ta riske ka subhanahu wa ta'ala ya ce ko duk da wal'aƙawiya'u masu cikakken nishaɗi da ƙarfi zaratan mazaje istasarat biha su ne suka keɓanta da ɗa'a dama duk inda ka je ana magana aikin ɗa'a to in ka duba al'aƙawiya'u ne ba fa'u ba don aiki ne aiki kuma sai mai ƙarfi sai mai nishaɗi ko? in an ce saraka to za ka ga mai ƙarfin kuɗi in an ce aikin hajji haka mai ƙarfi in an ce jihadi haka in an ce karatu in an ce ibada ta sallah da azumi duk wani aiki na alkhairi na da'a to za ka ga masu ƙarfi da nishaɗi suke yin sa to tunanin haka kare sa kai bakin ciki don kai Allah ya jarabe ka da rauni ko dai raunin jiki wannan ya sa ba za ka iya bauta ma Allah yadda ya kamata ba ko kuma rauni na zuciya wani jikinsa gaɓoɓinsa lafiya lau suke amma zuciyar adda rauni tunda zuciya na da rauni ba ta da lafiya to ba yadda za a yi kuma gangar jiki ta iya tsayuwa game da ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to kowane mataki kake in ma kana da rauni ta ɓangaren zuciya ne ko kana da rauni ta ɓangaren gaban jiki karka yi bakin ciki kyale masu ƙarfafa masu dukiya masu ƙwazo kyale su wannan kare sa kai bakin ciki kan cewa an yi kaza ba da kai ba an je jihadi ba da kai ba an yi karatu ba da kai ba an haddace kaza ba da kai ba wannan duka dai yana ishara ne kan cewa duk halin da mutum yake ciki kare ɗebe tsammani kare ɗebe tsammani in har rauni ne ya hana shi ya kai ga matakin da ake bukata na ibada ba lalaci ba ba sakaci ba ba kasala ba ba a taswif ba da sami zan yi zan yi zan yi ko ba yi ba to wannan sai ke cewa me yasa na faɗi wannan magana inna lillahi rahmatan wa haƙƙun nasi minhu bin rahmati du'afa'u inna lillahi rahmatan lallai tabbas Allah yana da rahama yana da rahama da yake yi wa bayansa so tari za ka ga mai ƙwazon ibada ga wani can Allah ya jarabai da rauni kila gurgu ne ko makahu ne ko kuturu ne ko abin da ya kama da wannan amma sai kaga Allah ya masa rahama bai wa wancan mai kwazon ibada ba abin mamaki ba ne ga wani duk dare sai ya tashi ya yi kiyamun laili shi kuma wani bai da hali ya kai shi da zarar ya ci abinci ya kwanta shi kenan bai da ƙarfin da zai iya tsayuwa ya yi kiyamun laili kuma wa a haƙƙun nasu minhu bin rahama waɗanda sun kafi cancanta daga cikin mutane samun rahamar Allah addu'afa masu rauni ne ai ba al'aqawiya ba ba ƙarfafa ba dama shi Allah masu rauni ne yake tausaya ba yake wa rahama irin makahu haka irin gurgu irin wani kuturu da makamantansu wanda an ka jaraba da wani rashin lafiya na rauni bai da ƙarfin da bai da cikakkiyar lafiyar da zai iya da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa hatta jihadi sai an ka ɗauke musu ba sai sun tafi jihadi ba su zauna su yi ta gida su yi ta zaman gida tare da mata da yara sai ce tun da sha'anin na tafiya ne ko rihila ce tafiya ce to fabka fil urji ga shawara zan baka wannan da kansa yake shi albusiri ba da wani yake ba fabka ka zauna fil urji cikin guragu jam'u a'raj gurin to da ka zauna cikin guragu tunda kai baka da ƙarfi inda munqalabi zaudi a lokacin da raƙumma suke dawowa daga kiyo su dawo gida inda mamallakinsu fafil audi to za ka samu a cikin dawo wannan tasu al'arja'u raƙumar da adda gurmunta wadda kafarta ba ta da lafiya ko kawahunta ba su da lafiya ta wani lokaci sai a samu ma ta riga mai lafiyan isowa gida ita mai ƙarfi tana can tana wani abu na daban to haka ko cikin mutane haka al'amari yake so tari za ka ga wani yana da rauni game da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wani shi kuma yana da ƙwazo amma mai raunin nan sai ya samu isa kai wajen ubangiji kai ga rahamar Allah shi bai riga ya kai ba wancan ya rige shi wannan yakan faruwa kamar da su tari idan makiyayi ya gargaɗa raƙun masu ko dabbobinsu suka fita kiyo to wasu lokuta za ka ga ba su dawowa gaba ɗaya sai ka ga waɗanda adda rauni ma sun fara dawowa saboda su ba sa zuwa nesa in an zaburo a tafi baya ake barinsu kuma dama da lokacin dawowa ya yi za su dawo gaba ɗaya su waɗanda suka je nesa saboda haka akwai tafiya mai nisa gare su kamin su iso gida su kuma masu rauni dama ba su yi nisa ba bakin gari sun ka tsaya time na yi na dawowa za su ji za su dawo gida kunga sun riga masu ƙarfi to haka su tari za ka samu mutum mai rauni al-da'if al-miskin amma sai ka ga ya riga wanda an mai ƙarfi mai kuzari wajen samun rahamar Allah su tari saboda abin ya danganta daga matsayi banda aikin karan kansa akwai matsayi me yasa za mu ga yanzu hatta sallah misali Allah ya bambanta ladan gashi kun yi sallah sahu ɗaya da mutum ƙafar ka ƙafarsa amma sallar shi tazaran taka da tashi ta fuskar daraja kama ma bai na sama'i wal ya yi mafintin kau amma haka ku tare saboda bambancin matsayi da alkhushu wal khudu lillahi subhanahu wa ta'ala wal ikhlas bai yiwa ya fi ka ikhlas ya fi ka tsoron Allah amma watakila kai ka yi shi ruku'u mai kyau ka fi shi sujuda mai kyau da makamantansu amma kuma sai ya riga ka samun rahamar Allah to wannan shi yake ishara zuwa gare shi sai ya baka misali da dabbobi waɗanda ya aka gargada su to al'adarsu waɗanda adda rauni ba su ta haya nesa saboda in lokacin dawowa ya tunda da safe ake fita in yamma ta yi to ba za su kawo gida cikin lokaci ba to shi yasa za su tsaya gefe gefen gari su dinga cin ciyawa da lokacin dawowa ya yi kuma sun sani sun san cewa time na komawa gida ya yi to su daidai wannan lokaci za su juya su waɗancan koda za su kawo inda masu rauni suke su masu raunin ma sun isa gida to haka mutane suke wajen abin da ya shafi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne ya ce fabka sai ya baka shawara tunda Allah ya jarabe ka da rauni ka zauna fil urji cikin guragu inda munqalabin zaudi a agun wato ba da misali na dawowar raƙumma daga wajen kiyo domin fafil audi a cikin dawowa daga kiyo na raƙumma da ke ko dabbobi al'arja wadda take dabba gurguwa tasbiku takan riga mai ƙarfi mai lahiyar ƙafa za ta riga ta ba dawowa gida sai ce ga shawara zan baka la taqul hasidan kada ka faɗi wannan magana kana mai hasada ligairika ga waninka haza Allah ku ce mai ya ƙara ba gaba la ta kula hasidan kar ka faɗi wannan magana kana mai hasada ligairika ga waninka wace magana misali sai ka ce haza wannan bawan Allah asmarat nakhalu itatuwan gonarsa na dabino sun yi 'ya'ya wa nakhali afawu amma ni nawa itatuwan ba su yi 'ya'ya ba kar ka faɗi haka to ya mun shuka tare eh ga abincin shi ya yi kaza ya yi kyau ya yi kyau ni nawa bai ba geronsa ya yi kai ni nawa bai ba dabininsa ya yi ya ni nawa ba sai to karka faɗi wannan da siga hasala ma'ana karka ce wani ya samu kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza ayyukan aiki na alkhairi ni ban yi ba saboda hasala karka yi wannan Allah ya ba shi dama ya yi kai ba sai ka roƙi Allah Allah ya baka dama kai wani ko kuɗi ake ba shi ya ƙiya laili bai iya ba wani ko biya ne ake ya tsaya ya karatu ba zai iya ba a ce kullum in ka je karatu ga abin da za a baka akwai naira kaza akwai dubu kaza da za a baka ba zai iya ba ga mutane su saboda haka kowa yana yin gwargwadon abin da Allah ya hore masa ne to shine yace karka faɗi haka ma'ana dai karka yi hasadar kowa duk wanda kaga Allah ya hore masa wata ni'ima ta ibada to karka yi hasadarsa roki Allah ya baka karka rena abin da kake yi kaɗan dama ha ba yawan ibada ake la'akari da ita eh al-ikhlas ikhlasi ya fi komai mahimmanci ya fi kasaratul ibada ya mahimmanci to abin da wasu ba sa gane yake sau da haka na fi laraka a biyu mai ikhlasi na kure ta fi raka a goma inda ba su da cikakken ikhlasi biyun nan sun fi sun fi kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ba ka to shine karkace haza wannan asmarat na khaluhu dabinansa sun yi ‘ya'ya wa na khali a fa'u ni kuma dabine na ba komai ƙasa ce kawai shine mana a fa'u ai a turabu wa'ati bil mustata'i shawarar da zan baka ka aikata abin da kake da iko a kansa min amalil birri na aikin da'a na aikin alkhairi eh inda an ce Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tu sai ce faƙad haƙiƙa yusqitu simar al'ata'u ai a baka taɓa ganin ‘yan ƙananan itatuwa na dabinai sun jefar da ‘ya'yan itace ba masu tarin yawa wanda manyan dabinan ma ba su zubar da wannan ‘ya'yan ba wanda ya shafa ruwa so tari za a samu itatuwa ƙanana wa'yancan manya amma ƙananan nan kuma sai su yi ‘ya'yan da wa'yancan manyan ma ba su yi ba me yake so ya ce so tari za a samu wani mutum da aiki mai yawa na alkhairi ya yi sallah mai yawa ya yi azumi mai yawa ya yi sadaka mai yawa ya yi biyayya ga iyaye mai yawa amma sai wani mai ƙaramin aiki ya zo sai ya wuce shi sai ya wuce shi abin ba yawa ba ne ba wai yawa shine ma'auni ba yi don Allah kuma ka yadda an ka ce kai ka yadda an ka ce kai to haka abu yake sai bugawa misali da za ka iya ganewa kamar itatuwa ne guda biyu na dabi ne wannan karama wannan babba ita wannan karamar sai Allah ya albarkace ta da 'ya'ya 'ya'yan suka ne na al'ada kuma itaciya in ‘ya'yanta suka nuna za ka ga ta kakaɗe ‘ya'ya saboda ta sake yin wani toho kuma wasu sake fitowa sai ka ga ta yi ta zubar da ‘ya'ya ta yi ta zubarwa ƙasa amma ga wani ƙaton da biyu ce wanda ya biyu ɗin wannan shi kuma ‘ya'yan da aka samu a wurinsa ba su taka kara sun karya to haka mutane suke eh wani zai zo da ayyuka masu yawa ya zo a hadisin sauban wasu za su zo da ayyuka masu yawa idan ka san girman duwatsu akwai sallah akwai azumi akwai komai amma fa ya ji Allahu haba'an mansura sai Allah ya mayar da su kamar kura ya sheke su to shi yasa kasaratul ibada ta mutum kai ya rude ka ba shi ne ma'auni ba abinda amma wani shine al-ikhlas shi kuma matsala abu ne wanda yake a ɓoye ba wanda zai iya wa wani hukunci game da ikhlasi sai Allah baka cewa wani bai da ikhlasi Allah adda wannan saboda haka ba yawan ibada ake la'akari da ita ba kuma wahala gare shi shi ikhlasi ƙalla ma ka samu mutumin da zai iya yin abu tun farko har ƙarshe zan yayi shi don Allah ba riya a cikin ba shirka wannan azizin yana da wahala sosai da yawa kuma kuma kowace irin ibada za ga da yawa mutane suna yi ne saboda riya ko saboda shirka ita kuma riya in ta shiga ibada ko ce iri ce sai ta ruguza ta duk abin da kake yi don a ce kana yi komi ne ne baka da lada a kansa ko duk abin da kake yi don a ga kana yi ba ka da lada a kansa to saboda haka mu yi ƙoƙari mu lizimci al-ikhlas ba kasratul ibada ba wannan kai ya rude ka eh yawwa kare wannan ya ruɗe ka al-ikhlas yi don Allah to shine al-ata'u al-ata'u shine sigharun nakhli da bine yan ƙanana su ake kira al-ata'u akwai wata nuskha da ake rubuta da al-afa'u bisa akwai wata nuskan da ake rubutawa da shinun al-asha'u eh saboda haka yakan zo da kalmomi daban-daban amma dai al'ata'u shi ya fi shahara wa bi hubbin nabi a dalilin son annabi sallallahu alaihi wasallama fabgi ridallah ka nemi yarda Allah ma'ana ka yi tawassuli da son manzon Allah ka ka roƙe Allah shi yarda da kai fa fi hubbihi a dalilin son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama الرضا akwai samun yarda Allah wal hiba'u da kyauta akan ce alhiba'u akan ce alhuba'u bi dhammil ha akan ce kuma alhaba'u duka yakan zo da da at-taflif imma bi kasri al-ha aw fathiha aw dhammiha bi ma'ana al-ata kyauta ya nabiyal huda ya annabin shari'a ina roƙo ina addu'a addu'a istighasata malhufin irin ta mai neman agajin mabukaci wanda yake cikin bukata mai tsanani shine malhuf a larabci almuhtash almutar wanda yake cikin bukata mai tsanani to yana neman agajinka irin agajin mai matsananciyar bukata to wannan istigasa da wannan Allah kusan kuskure ne ba daidai ba ne istigasa inda ba cikin abin da ɗan adam ke iyawa ba to ba za ta halatta ba sannan dole sai yana raye to shi lokacin da yake wannan magana annabi baya duniya idan annabi baya duniya to bai halatta karkira shi don ya yi maka wani agaji ba sai dai ka kira Allah subhanahu wa ta'ala alhayyul qayyum eh to wannan kuskure ne ba istigasa da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala amma in mutum na raye kuma yana kusa yana jin ka lokacin da za ka yi masa magana kuma yana iya abin to ba laifi ka nemi ya agaza maka kamar yadda ya faru ga annabi Musa fastaghasa allazi to ka gani da wannan saboda abin da ya nemi annabi musa annabi musa yana iyawa kuma yana kusa ba wai shi yana wani gu annabi musa na wani gu ba kamar kana wani gari malamin ka na wani gari ka ce ka roke shi a gaza maka to babu wannan addini shine yake cewa mabukacin da alhauba'u bukata a zarrat bi hali wadda ta cutar da halinsa ya koma dai gashi nan dai sai a hankali to irin wannan taimako nasa nake nema nima ka agaza mini yadda ilhubba shi wannan bawa albusiri gashi yana da awar son annabi sallallahu alaihi wasallam yana da awar son Allah amma wahawa ya amuru bi su'i kuma gashi yana umarni da mugun aiki domin hankali aga da awar ta zama ta banza kenan wa malli wa zai lamunce min an ragaba'u cewa kwaɗayin rahamar Allah an ta duka ta zamo mai gaskiya na zan samu haka inda a ce kwaɗayina da son samun rahamar Allah ya gasgatu ya zamo da gaske to da na samu haka da alhamdulillah ayyu hubbin ya minhu wai shi wannan bawa wace irin soyayya ce za ta inganta daga gare shi ya ce alhali wa tsarfi ganina ma'ana idanuna wasilun lil kara ko yaushe manne yake da bacci ba na kallon komai in ba bacci ba ban da aikin komai sai bacci to ina magana soyayya ina magana kauna mai son Allah kuma ya mai da bacci shi to shine alkara ɗaya daga cikin sunayen kwana akan kira shi da alkara to shi da ya ce ya za a yi so na ga Allah ya zamo ingatacce alhali idanuwa na kullun sare suke da kwana kullun cikin bacci nake in yi bacci da rana in yi da daddare na soyayya a ai ka'ida so so yakan hana mu mai shi bacci saboda tunanin wanda yake so to kina ya nuna ƙarya nake yi wa tsaifuka mafalkinka kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ra'u ya zama shamaki gare ni duk kwanan ga da ni kai kuma na kasa ganin annabi saboda mi saboda son ba na kwarai bane don in soyayya yawa yayi yawa yayi yawa to dole ne sai kai mafalkin wannan abu wannan al'ada ce ta su at-tayf shine ma ya ati fil fin nawm abin da yake zuwa mutum a cikin bacci a zo a suranta maka ga kanan kana kaza ka je wuri kaza ka yi kaza ka yi shi ake kira al-tayf wani mutum ya zo kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza shi ake kira al-tayf a larabci to ra'u shi wannan ra'un a ra'un da ya tawar da muka sani min hurufil hijaiya amma abin da yake nufi da ita nan cikin magabata akwai wani da ake kira wasu ibn Abba shi wannan bawan Allah duk cikin haruffan hurufin hijaiya ba harafin da ka ba shi wahala kamar ra saboda baki ne na da matsala musan ko cikin mutane akwai a cikin malamai ma za ka ga wasu sai a hankali suna tafsiri suna karanta za ga haruffa da yawa ba sa iya faɗa babban malami ne mahaddacin ƙur'ani ne daga cikin malaman alƙara'at malamin hadisi ne malamin lugha ne amma kuma bai iya ra'un to duk sanda ya faɗi wata kalma wadda adda ra'un sai a dinga dariya ce sai a dinga dariya ce to shi ko abin na ɓata mai rai daga haka sai ya lizimta ma kai ne duk kalmar da adda ra'un bai faɗinta ya wajabta maka sai dai ya kirkiro ta kalma wadda za ta yi munasaba da wannan gaba ɗaya sai kaurace ma rawun ne to shi yasa in malamai za su ba da misali akan kaurace ma wani abu ko nisantar wani abu sai su ce kaza ya nisanta ga kaza ko kaza ya zamo shamaki kaza kamar yadda ra'un ta zamo shamaki ga wasu ibn abba wadda shi a dalilin da yasa ya kawo ta ana ma'ana yadda ra'un ta wasul bunata ta zamo shamaki gare shi bai iya faɗinta bai iya faɗin duk kalma wadda addara ba zai iya furta ta ba sai dai faɗo ta kalma allati tunasibuha aw tuqaribuha fil ma'ana to shine sai su kawo wannan to haka ganinka ya rasulallah ni ma ya zamo shamaki gare ni kamar yadda rawun din wasil ta nisanta daga gare shi to shine abin da yake nufi wa taifuka ra'u mafalkinka matsayinsa kamar na ra'un ne me kake nufi da ra'un ai ra'un ta wasil bin ata da shi abin da ake nufi da irin wannan kaga sai ka je wurin malamai za ka sai ki shi yasa su sanin larabci littattafan nan baya karanta da su dai da ka zama profesa na larabci aikin banza ne sai ka zauna an karantar da kai wa'annan asararu in ba haka ba sai ka yi bayani ba za a gane ba don harafin ra'un ba zai bayar da ma'anar da ake bukata ba laita shi'iri ka ina da ina da ilimi ina da sani a zaka min uzumi zambin shin wai rashin ganin annabi din nan da aka sha makance ni da shi wai saboda girman zunubi ne wanda ba sani ni ban sani ba ban san dalili ba shin zunubi na na yi girma yasa na kasa ganin annabi a mafalki ko ko dai an huzuzul mutayyamina ko ko dai rabon masoya almutayyami na jam'u mutayyamu walmutayyam almuhibbu masoyi mai so wanda ke son wani abu shi ake kira mutayyab a larabci ɗaya daga cikin al'asma ne na soyayya an gani ko ko rabo na masoya a wurin wanda suke so kawar misali budurwa ce tana da masoya guda biyar ko goma kuma kowane tana su su kuma duk suna son ta kowa son ta yake kamar ya mutu kaga kowansu yana da rabo irin nashi a gunta ba ba haka ba to haka shi ma Allah subhanahu wa ta'ala bayansa na kwarai da yake so yana son su kuma kowa da matsayin son da Allah yake masa to shi da ya ce am ko kuma huzuzul mutayyamina rabo ne na masoya huza'u wanda yake matsayinsa da martabarsa shi ke tabbatar ma kowa rabonsa huza shi ne almanzilatun rafi'a almakanun rafi addarajatul uliya matsayi da daraja da kima shi ake kira alhuza saboda haka ita wannan budurwa da suke so to kowannensu matsayi ne shi zai ba shi rabon son shi wanda adda matsayi babba to za ka yana da rashi rabo babba wanda adda matsayi ɗan ƙarami a wurinta to rabo ne ma ƙarami ne to haka shi ma Allah subhanahu wa ta'ala matsayinka a wurin Allah to shi zai baka rabo mai girma ƙanƙantan matsayinka a wurin Allah shi zai baka rabo ƙarami to ni yana yiwa abin da yasa aka sha makance ni da ganin annabi a mafalki yana yiwa matsayina ne a ƙarami ban kai ba ban kai matakin in ga annabi ma hatta a mafarki ba to shi da yake ishara a kansa an huzuzul mutayyamina ko ko rabo jam'u hazzin alhuzuz jam'u hazzin wa huwa nasib ko ko rabo ne na masoya a wurin wanda suke so huza'u wanda ya tabbata gare su shine matsayin kowa daga cikin su a wurin wanda suke so din tsakanin alhuzuz da alhuza akwai abin da ake kira aljinas aljinasul mutlaq a wurin malaman balaga aljinas da yake mu fara karatun balaga ba ko na kuna ta kallo na to wannan malaman balaga na kiransa da aljinasu almutlaq wanda jalaluddin suyuti yayi magana a kansa a alfiyarsa ta balaga uqudul juma'a alfiya ce ta ilimin balaga in ya uzmu zallati idan har girman zunubina ya kasance hujbar uyaka shine ya zamo shamaki game da ganinka a mafalki to tabbas ko faƙari azza addawawo magani ya buwaya da a kalbi ga rashin lafiyar zuciyata ma'ana ciwon zuciyata to ya rasa magani kenan saboda na halaka in dai har girman zunubi shine ya zamo shamaki na ba zan iya ganin ka a mafalki ba to zuciyata ba ta da magani kaifa yasda qalbu muhibbin yaya za a yi zuciyar masoyi ta yi tsatsa bi saboda zunubi ya haka zai faru kuma ai bai kamata a ce zuciyar wanda an masoyi ga wanda yake so a ce ta yi tsatsa don ya masa laifi ba don al'adar wanda kake so ko laifi kai baya ganin laifi bai ganin shi laifi in soyayya so to duk abin da za ka yi na laifi shi masoyin baya ganin wannan laifi sai dai wani ya gani saboda haka da kuskuren ka da daidan ka shi komai daidai ne a wurin shi duk abin da ka yi to shi za ka ga in soyayya ta yi ƙarfi sosai sai ka ga mutum na ta cutar da masoyin nashi amma masoyin nashi bai gani bai gani walahu zikiruka kuma yana da ambatonka aljamil wanda yake mai kyau wanda yake jila'u shine zai goge wannan tsatsan kenan ko da zuciyar ta yi tsatsa saboda zunubi to ambatonsa sai ya goge wannan tsatsat ya goge wannan tsatsat kamar yadda a maganin mutuwar zuciya shine al'amalu salih ayyuka na gari duk wanda zuciya ce ta mutu ko ta bushe to abin da zai raya ta shine ayyuka na gari hazihi illati ni wannan shine rashin lafiyata wa anta tabibi ya rasulullah kai ne likita kai ne mai min magani ban da wani likita in ba kai ba laisa ya alaika fi fil qalbi da'u kuma ai ba wani ciwo da yake boyuwa gare ka a cikin zuciya mana abin nan da ke cikin zuciyata da ke damuna bai ɓoye ba gare ka ka san shi shine ka yadda da ni ka aminta da ni shine abin da yake bukata wa min alfawzi yana daga cikin babban rabo an abu saka shakawa in bayyana maka kokena in bayyana maka damuwata to wannan yana daga cikin babban rabo a wurina don za a ga sanda mutum yake cikin damuwa to ba zai samu sassauci ba sai ya ba wani labari sai ya ba wani labari akwai waɗanda ma malamai suka ce in ba su ba da labari ba ma sai abin ya kashe su sai ya zama ajalinsu sai ya zama ajalinsu sai su mutu to shi yasa ake son in damuwa ta yi ma yawa ka samu wanda amini wanda ka yarda da shi wanda da sirri sai ka ɗan bashi labarin ko bai ma maganin ko bashi labarin magani ne magani ne eh yauwa kamar yadda ɗaya daga cikin magabata kamar yadda ibnu abdulbari ya kawo cikin littafinsa bahjatul majalis yace abubuwa uku suna yayi damuwa daga cikinsu akwai muhadasatul ikhwan in damuwa ta yi ma yawa ka samu yan uwanka ka dinga tattaunawa ko ba su yi ma maganin komai ba to amma ka ka faɗa ma mahasai ko maƙiyinka in ka gaya mai to zai ƙara tura ma cuta ne ka gami an kai hiya shakawa ilaika wannan koke ne nake bayar da shi zuwa gare ka nake bayyana shi zuwa gare ka wa hayyaqtidau kuma shine abin nema ban da wani abin nema in ba shi ba dumminatha madaihun kuma ita wannan shakawa din dumminatha an kunsa mata madaihu madaihu ababen yabo wasu kalmomi na yabo zuwa gare ka mustatabun masu daɗin saurare ga mai sauraren su ma'ana ba ba bayanin matsala ne kawai ba a akwai yabo ciki in kun duba tun daga farkon littafin har zuwa nan wani wuri yabo wani wuri kuma bayanin shaka bika game da kai min ha daga cikinsu almadihu akwai yabo wal wal isga'u kuma akwai sauraren yabon kallama ya yi karamci sosai hawalat madihaka hawalat za ta nemi madihaka yabo gare ka illa face sa'adat hamimun sai harafin nan na mimun ya taimake ta wa dalun da harafin dalun wa ha'un da harafin ha'un ai al-musamma bi hadhihi al-huruf وهي المدح إن كهاد أسوزا سباك المدح ميم دال حاء معنى دو سند wannan shakawa din tan da mata yabe ka to sai yabon ya taimaka mata sai ya ba ta gudunmawa sai ta ji sauƙin yabon shi ne abin da ake nufi haƙƙali wata nuska haƙƙali da abu ɗaya ne ya cancanta gare ni fi ka gare ka an usajila in rinjaye kauman wasu mutane wai su su ma masu yabo ne zuwa gare ka to ya zama wajibi ya cancanta gare ni in rinjaye su in yabe ka yabon da ya fi nasu ya ce ai mutane ne addilau gugoginsu na ɗiban ruwa guga wa saki addilau jam'u dilwin addalwa shine guga ta ruwa to wasu kansu sallamat minhum ta miƙa waya minhum daga gare su lidalwi ta sallama ta miƙa waya ga ganawa wasaki ga tawo guga ma'ana abinda halishe na ke kwararowa na gwalagwale na yabo zuwa gare ka to nasu halussan ba su zo da wa'annan gwalagwalan ba su sun faɗa ni ma na faɗa sai da nasu sun ka sallama manawa to wannan kinaya ce ya kamanta wasaki da harshe ko kwakwalwa abin da ke taimakawa game da wannan yaba inna li gairatan akwai wani irin kishi gare ni game da kai ba ni son in yi wani abu a ce wani ya zo ya yi iri ne game da kai ya lalla. ina kishin haka wa kad zahamatni ash-shu'ara kuma ga mawaka sun zo sun yi gumurzu sun yi cinkoso suna zozozo da ni suna kokarin su wuce ni su hini iya yabonka fi ma'ani madihika a cikin siffofin yabonka yace kuma gani ina mai tsananin kishin haka wali kalbi ya tabbata ga zuciya ta fi ka game da kai algulu wuce gona da iri game da son ka da yabon ka to zuciya ta ta wuce gona da iri ta ma ƙetare iyaka ta cika har ta batse wa anna lisani fi madhika algalwau ina ma za a ce shi ma halishe na ya wuce gona da iri game da yabon ka irin yadda nake jin zuciyata ta ƙetare iyaka wajen son ka da yabonka to ina ma za a ce harshe na haka yake zai zo in ta abubuwa to illa ba wancan guluwu yake magana ba yana nufin kawai yawaitar abin yadda yabon da ƙaunat ta yi yawa a zuciyarsa ina ma da a ce shi ma harshen nasa haka yake kamar yadda yake ji a zuciya ta inda harshen shi zai samu dama shi ma ya ta furta irin wa'annan abubuwa ta ya samu sa'a to algalwa uluga ce ta algulu akan ce algulu akan ce algalwa da abu da shine wuce gona da yari shine mujawazatul hadd ketare haddi ketare iyaka to ina ma za a ce shi ma harshe na fi da hika ya zama mai ketare iyaka game da kai to nan za mu tsaya da darasi ɗaya ne sai mu yi ƙoƙari mu kammala ta amma sai mu bar shi sai zuwa wani sati tunda akwai al'awamil yana na yana jiran mun ga darasi ɗaya rage kenan littafi yana ban kwana saboda haka da Allah ta'ala ya kaddari aka kammala shi to za a sa ishiriniya kowa sai ya tanadi shiriniya ya saya tun kamin lokaci ya yi kar a zo karatu kana wani leke-leke a ibn shihab az-zuhuri kamar yadda ibn abdulbari ya kawo cikin bahajatul majalis ya ce ya daga cikin ƙasƙanci da kunya hudurul majlis biduni nusha mutum ya zo majalisin karatu kuma bai da littafi raga wala bashar ya ce wanda yana daga cikin kaskanci to sai a gyara ko sau da haka insha Allah wani sati darasi ɗaya za a yi an kammala hamdiyya su zuwa wani sati kowa ya tabbatar da yana da ishiriniya ba ta da wahalar samu ko ina ka bincike ishiriniya kowa ya san ishiriniya eh ita za mu sa saboda munasabarta da wannan littafin ta ma daidai yabo ne kuma akwai abubuwan da za mu fa'idantu da su na larabci insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته